Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم يوم وانا dangina cikin soyayya ta shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shehu tijani ina ta yi kaina murna ina ta yakun murna da Allah ya saki sada mu a nan a wannan rana mai albarka wanda a wannan yammaci mai albarka wanda muke haduwa domin karanta diwani maulan musahibul faidati a shekh ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kuma ina taya ku murna da Allah ya kawo mu sabuwar shekara ta musulunci mun shiga sabuwar shekara ta musulunci kuma akwai falaloli da yawa wanda yake wato an bayyana wanda yake in mutum yana yin shi zai ga alkhairi da yawa kuma duk abin da yake nema daga Allah tabaraka wa ta'ala zai sabu shi dama kullum maulan mu sai Ibrahim yana gaya mana in za mu nemi Allah mu nemi in za mu nemi abu mu nemi shi daga Allah ba wanda yake da komai sai Allah ba wanda yake da komai ko yake da wani abu sai Allah saboda haka kai da kake bukatan komai kuma baka da komai ka nemi komai wajen mai komai shine Allah tabaraka wa ta'ala kuma idan za a nemi abu ko ko za a shiga za a shiga kofa za a shiga gida sai da kofa kofar Allah kuwa kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofar Allah saboda haka ina ganin an gabatar da fa'idoji da yawa wanda yake na salatin annabi wanda yake idan mutum yana yi a wannan wata har zuwa abunan wato Allah zai biya masa bukatunsa duka alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama ina ganin kowa ya sadu da wannan bayanoni alhamdulillah dama kun sani mu kullum ina gaya muku mu almajiran shi ibrahim muna da abin da ba wani mu bai da shi saboda mu malamin mu ko sai hannun mu ba su da rowa kamar yadda sai Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba shi da rowa to haka ne sauran malumin mu duka wanda suke bin diddigin shi Ibrahim ba su da rowa duk wani alkhairi duk wani falala za ka ga an bayyana shi an bayyana ma yan uwa domin su samu wannan alkhairi domin su samu wannan falala to saboda haka za ganin ko yanzu ma an raba da wadansu takardu wanda yake akwai bayanoni wanda yake na aikace-aikace a cikin wannan wata na almuharram wanda yake har zuwa watan gobe jibi duka akwai ayyuka wanda yake ake ta yi na samun da dukkan alkhairi to saboda haka ba zan ci gaba da bayani ba muna yin ma jama'a barkanmu da sake saduwa Allah ya taimake mu mun je kaula mun dawo kuma mu isa da dukan ziyarun ku wajen halarar sahibul faidati radiyallahu ta'ala anhu mun mun yi ziyara a madadin ku kuma mun gabatar da kuma mun isa da ziyaran ku da gaisuwan ku wajen sahibul faida radiyallahu ta'ala da halifofin sa baki daya kuma mun ma kowa addu'a kuma muna fata wato Allah ya tabbatar mana dukkan alkhairi duk abin da muka roka Allah ya ya amsa mana albarkan Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma malam Shehu Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara taimakonsa Allah ya rike mana shi ya tsare mana shi Allah kuma ya kare mana shi ya kiyaye mana shi albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallama albarkan Shehu Ibrahim tare da tare da mu da shi duka baki daya Allah ya kare mu ya rike mu ya tsayar da digadigin mu bisa kan wato ahadin maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda aka mu kara fatiha da salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمثل العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والغنى وتيسير تحقق لنا بها وبشر والفقر والتعطيف ونبينا ومولانا فلا ومولانا من النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro yau lahadi hudu ga watan janairu miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da takwas ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin Allah sake dawa da mu a wannan mazauni ne albarka zawiyar maulamu shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramukumullahu bismillah يا سيدي عمد تجانك وسيدي أنت الملاذ فأثنى على سيديك أنت الإماد ويا كوتي ويا سندي وأنت خافي إذا ما كنت سيديك فأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الديك يا غوث كل مغيل لا مقتدفا مما أراه من الأهوال والديك يا نبلك البرايا أنت منقذنا من كل ما قدر من شدة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا سلطان الختم فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تزقني فيها يا شيخ أنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لك بذلك يا قلب البقية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيبي يكن لا طبيب قد ديني من الديك فهذه جمرة في القلب قد وقد تعارف جثة من شدة الديك أفد على جمرة ما لا تصلحها عني وتنجيني من كل تعريق فقم يا يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ديك يا ملجأي في جميل عليا وزغي كن منكذا اسما قد كنت في ديك فأنت باب نجاة الكل قد بيدي وكن مكفي إذا ما كنت في ديك أنجد طريقا فقد ناداك مرتجا وقم إلى الله أنجز من ديك يا شيخنا ذاك كل العائذين به ويا إماما به ينجى من الديك أنجز قديمك من ديك هذا غبه وشدة عطاك في المذاليك أنجز من مينة كاد تقربه إلى العلاك فناداكم بتصديق يا سيدي أحمد التجاني قصدي أنت الملاذ فهذا العلم في ديك بدايكم أرتجع فمغفرة من الإلهي ذاك تسني بك وأن أنا لسعادة أفوز بها ما شهدت ناقة بتوفيقي ثم صلاة ما تسلم أجمعها لا شفي الورى منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصاب الفوق ما قد قال ذو ديك يا سيدي أحمد التجاني قصدي أنت الملاذ فاغرى في ديك
الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره الجلال العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهتري لنا بهذا المهدر والفاده بنظرة تهدي لنا بالسبب
عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والخير على المصطفى المختار من مسار البدير صلاة وتسليم من الكل بروز تجلى ذات ولي عبدي ووسيلات الممالك لتضربوه بالمال سدى القناة للداري عن قولي من جعل نبيا قوبا إلى الكون وهدى ربه من زال نبيا آتانا فاتا وهو خاتم من زال نبيا آتم لا مثل العين مثله ويبعث محمود من زال نبيا عاصم كل قوة وآمد عليه صلاة من زال جليلا جليلا صابر وشاكر على ما الكون من زال فدا إلى كل الخلائق فيده عبر خير الخلق من زال ومن عبي تبيات صوت وبغدوه وهذا بحمد الله تدريب ربنا والحكم والتدريب يا الله على المصطفى والآل ثم في أبي
الرحمن الرحيم sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko kuma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu حرف العين to shi harful ayin صلاة
a yace salatin Allah وتسليم da gaisuwar ubangiji من الكل daga halarar wajibi والبعد da halarar mawjudatu wato salatin daga Allah shine kullu Allah shine duka ba'adu buke to shehu yace salatin wato tabbata da aminci daga halarar Allah da warko da Allah da kuma halarar halitta Allah على المصطفى duk su taru su tabbata kan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam المختار abin zaɓin halitta من معشر الدين wanda izo mana daga jama'a fararen fata
بروز تجلى الذات to yace in baka san annabi ba shine bayyana tajallin zatin Allah أول عابد shine farkon wanda ya fara bautawa Allah وواسطة الأهوال manzo Allah shine tsani na ainihin dukkan halaye في البسط a cikin yalwa والقبض da kuma kunci سأضربه da sannu zan jiyar da ma'aiki daɗi بالمدي ta hanyar yabo إذا ذهل كنا kamar an ce shehu to dan ne annabi ya ma wani abu ne za ka yi masa wannan ya ce a ba ka da labari za zala kana annabi ya gusar da alfasha an ƙauli daga maganganuna ba za ka taɓa jin alfasha a magana ta ba wa fi'ili ayyuka na ba alfasha wa an irdi mutunci na ba alfasha in ka so ka bata ni sai ka ka bata kanka za ka ganni tsaf wa man rasha na hawi fahmahu fa wa ra'ishin ila nahari fal yunzaran bil qawadi to matattar matakar zamani ko haka annabi ne nabiyun annabi ne kubailar kauni wanda ya zo tun gabanin samuwar kauni wa fata rabbahu ya kadaita ubangijinsa tun babu kowa annabi ya ce la ilaha illallah kuma tun babu kowa shi kuma Allah ya ce Muhammadu Rasulullah
fa sallata alaihi zat saboda haka zati ya tajalli ga annabi hasin kyautata bizal karbi ga wannan bukata ta zatin Allah annabi shine muradin lahi to ka girmama shi nabiyun annabi ne atana wanda izo mana fatihan wato mabudi wa khatimun kuma shine cikamaki ya bude halitta kuma ya kulle halitta alaihi sana'i sai ya ce yabona ita tabbata ga annabi addahara matukar zamani kai ma urdi wato ta yadda za ta yaddar da ni ta wannan salati bihi wato da albarka annabi ta yaddar da ni a wurin Allah nabiyun annabi ne azimun mai girma lam tara al'ainu mislahu ce ce idaniya ba ta taɓa ganin tamkar annabi Muhammadu ba wa yub'ath kuma za a tashe shi mahmud al-maqam abun godewa matsami kada al-ard a filin alkiyama ranar alkiyama ba wanda ba zai gode wa annabi ba tun daga kan alƙalin hallau har isra'ilu har jibrilu har mika'ilu har azra'ilu kai har abu jahil karshe ke wani zai ce a ce ta firgitin da za a samu wato na a yi hisabin kai wani kwanciyar hankali dan tashin hankali shirin kawai da aka yi a lokacin ya isa tashin hankali dan sai da ubangiji ya yi kirari in ji shi ibrahim ya ce ubangiji zai yi tambaya cikin ubangiji zai ce kowa ya shiru kun zo duniya kuna ta magana ne shiru yau kuma kowa ya shiru ni ma zan yi magana cewa ya ce abinda Allah zai fara cewa zai ce da ya sanni yau za ku san suwaye masu girma suwaye wulakantattu sannan ne shewa ya ce za ku gani ranar alkiyama kuna cikin masu girma ko ba kwa ciki muna ciki
nabiyun shewa ya ce annabi ne khuluquhu ɗabi'unsa azimun masu girma ne su ma shi babba ɗabi'unsa kuma manya wa huwa ahmad sai wace in baka san shi ba shine mafi godiyar halitta Allah alaihi salatun salatin Allah ya tabbata ga annabi min sama'in tun daga sama wa min ard har ƙasa mala'ikun sama fi salati halittar da ke ƙasa su ma su yi wa annabi salati Allah ya yi salati mu ma halitta yi sannan sammai su yi ƙasai ma su ma su yi duk annabi shi kaɗai ya amshi
jalilun sai wace kai annabi babba ne jamilun annabi kyakkyawa ne sabirun annabi mai haƙuri ne wa huwa shakirun annabi mai yawan godiya ne duk abin da kai wa annabi sai ya gode maka sai ka zo kai shirme a ce Allah ya saka da alheri
ata rahmatan ya ce annabi ya zo rahama lil kauni ga halitta min karamin daga karamcin Allah mahad tsantsan karamci
afada faidahu annabi ya kwararo haila shi ila kulli al-khalaiqi zuwa ga dukkan halitta shi Ibrahim ce shi annabi ya kwararo hatta bi siraji fil biladi niru yace mahal mustafa ma qad ra'aytum wa innahu atayir israji fil biladi niru yace wannan zatin da kuke gani a hoto kuna cewa ya ya yace ai annabi ya shafi wannan zatin ba ku sani ba ya shafi wannan zatin tarani hadran wa inni bi gayu kai kana ganin gani amma ba ni na fake cikin annabi Muhammad yaje da zaura ka annabi ya zo muku da fitila kuna ta amfani da ita amma ba ku santa ba
fa akrim shehu yace ka girmama da annabi bi khairil khalqi ka girmama lamarin fiyayyen halitta iz amma lokacin da igane halitta bil faid da kwarari na ijadi da indadi shine haila annabi ya kwararo haila ta samarwa ya kwararo haila na ciyarwa da shayarwa da annabi aka fara samar da kuma bayan an samar da shi to daga shi kuma akai ta samar da halitta wa min hubbihi Shehu ya ce bari in gaya maka wani sirri na san annabi ya ce wa min hubbihi daga soyayyar annabi ne tabyaddu sudun baƙaƙen fata suke zama farare wa budduhu kuma da kin annabi ne bihi wato wato da shi ne iswadda aqwamun wato waɗansu jama'a suka zama baƙaƙe min al-didi wato daga cikin fararen fata li'amun wulaƙantattun banza saboda san annabi baƙaƙe suka zama farare saboda kin annabi farare suka zama baƙaƙe li'amu wulaƙantattu
wa hadha sai ya ce wannan aiki da Allah ya yi bi hamdillahi da godiyar ubangijinmu tasrifu rabbina ba dabaran mu bane tasrifi ne na ubangijinmu lahu al-hukmu wa tasrif da hukunci da tasrifi sunna Allah ne Allah ne ya sa mu zama mu ne shugabannin san annabi ga fararen fata can kuma suna faɗin abubuwa akan annabi fil hubbi wato hukunci da tasrifi duk baki ɗaya na Allah ne bil hubbi a cikin so wal bughdi da kuma ki wato shiwo yana ishara duk abin da Allah ya so ko abin da Allah ya hukunta shi yake yi ko kana so ko kana ki shi Allah ya tashin abu abin da kake so zai in in yayi muwafaqa da kana so zai yi in ma yayi muwafaqa da baka so da yi zai yi to haka Allah yake
salatun sai ce salatin Allah wa taslimun da gaisuwar ubangiji ala al-mustafa su tabbata kan al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wal ali da alayensa thumma sihadihi sannan sahabbansa in mutum yayi tarbiyya yana ana so ya san wal ali summa sahabi Mm.
ala halatin to ala halatin wato abu sahali turdi wanda za ta yarda da ni a wurin Allah ita wannan salatin ta cewa annaba a cikin tsarkin hali
عليه صلاة الله ثم سلامه فعلم لسار بلا تعد المقصات من زم الله لقد تعالى قبل الكون في البيت واتاه باسم وتجليس من زم الله تفتر بالالباس فالكون كله مزاهر الباس من زم الله تدور بالادوار اذ كان وعده كان عين البدر فعلا وسهلا مرابا ثم مرابا أهنئ نفسي ثم يومي وشره وطيرا وعبد الله ثم جيلتا للقوم عابدون عينك تقوسي صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل والكل مخلصين حرف الفاء
Ɗauki harful fa'i, فأهلا بشعر ce muna lale da zuwan wata,
قد أتى wato muna lale da zuwan watan rabi'ul awwal kad ata haƙiƙa ya zo mana بالمخصص da wanda aka keɓe shi da wato aka keɓance da asirin Allah محمد shine abin yabo sama da ƙasa عبد الله hamilul ismil azimil azamil kabirul akbar al makazunil masuni صغر الممهد asirin Allah abin tsarkakewa لقد جال hakika annabi yayi dawazi ya kewaya في الغيب a cikin halarar gaibin Allah وحده shi kadai ba kowa ba komai sai shi قبل الكون tun gabanin a samar da kauni shi ma ne maganar ya faɗi wannan wajen bil gaibi walam ajid lil zati abdan siwaya amma anan zamu ga بإذن wato bi izin da wata irin buwaya وتشريف da wani irin girma وسر da wani irin asiri مخصص wanda banda annabi ba wanda yake da shi iman
تستر annabi ya fitar wato wato wato wannan laqad jala qabla al-kauni to haka yi تستر annabi ya fitartu في العباس a cikin hijabai wato riguna فالكون كله yau ce kaga halitta Allah din nan baki ɗayanta مظاهر الباس mabayyanar rigunan da annabi ya sassa ne لهذا المخصص ga wannan bawa abin keɓanta da asirin Allah a cikin kowane abu ka gani annabi ya koyi ciki babu abin da babu annabi saboda hakika muhammadiyya ce ita ce shehu tijani ke faɗi a cikin jawahirul ma'ani ke ce amma hakikatul muhammadiyya fa hiya fi hadhihi al-martabati la tu'rafu wa la tutraku wa la matma'a li ahadin fi layli fi hadha al-maydani ثم استأثرت بألباس من الأنوار الإلهية وهتجبت بها عن الوجود فهي في هذا الميدان تسمى روحا بعد احتجاجها بالألباس وهذا غاية إدراك النبيين والمرسلين والأقداء يصلون إلى هذا المحل ويهتفون شيء رب النبي جشع له في محمدية خير وقفة ثم استعذرت بألباس من الأنوار الإلهية أخرى وبها سميت أقلا ثم استأثرت بألباس من الأنوار الإلهية الأخرى فسميت بسببها قلبا ثم استأثرت بألباس من الأنوار الإلهية الأخرى فسميت بسببها نفسا ومن بعد هذا ظهر جسمه جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ya ce kaga hakika Muhammadiyya ita a cikin wannan martabar da ake gaya maka wanda shi yake faɗi din nan ta tattara bil albas yace la tu'rafu ba ta iya ganuwa kar ma ta nemo yi a yi maka fassara dan fassara ma rikici ne ba za ta gane ba wala tudraku kuma hankalinka ba zai riski bayanin ba wala madma al'adin babu wani ɗaya da yake da abun kwaɗayi a ciki a cikin neman ta a cikin wannan fage to daga nan ta tasirantu da waɗansu irin hijabai waɗansu irin riguna na hasaken ubangiji sannan ta sake hajjabtuwa da shi gabarin samuwa to daga nan sai ta zama a cikin wannan fage ana ce da ita ruhu bayan ta hajjabtu da waɗansu irin hijabai wasu riguna kuma to wannan nan makamin annabi na ruhi inna makamin ruhi shine gayar inda annaba da manzanni da kudubai suke iya riskar annabi su ma nan ne gejin su anan suke tsayawa to daga nan ya sake tasirantuwa ita waɗansu irin kaya waɗansu irin alkyabbu na hasashen ubangiji daban banda irin waɗancan to da wannan alkabbu ake cewa annabi a wannan makami akala awwal ma khalaqa Allahu al-aqala to daga nan isa ki tasirantuwa da waɗansu irin alkabbu na hasashen ubangiji daban banda irin waɗancan to a nan ne ake ce da annabi suna aka sa annabi suna kalbu to daga nan isa ki tasirantuwa da waɗansu irin alkabbu na hasashen ubangiji daban ba irin waɗancan ba sai aka yi masa suna shi ma a wurin aka sa masa suna nafsu to daga nan ne jikin annabi ya bayyana mai girma a wannan duniya صوت يانكي توفى الأولياء مختلفون في الإدراك لهذه المراتب وليي سنشا بمبم أشكر السر وأن مرتبو بنا النبي فدائفة غاية إدراك نفسه صلى الله عليه وسلم akwai tawagar waliyai waɗanda gayar inda suke rufar annabi makamin nafsu to a cikin nan suke samun ilimai da asirarai da ma'arifarsu waɗansu tawagar kuma sun ɗara nan su kuma suna rufar makamin kalbu ne na annabi a nan suna samun ilimai da asirarai da ma'arifa daban wanda ya fi na waɗancan to sannan akwai waɗansu tawagar kuma su kuma sun tara waɗannan suna riskar annabi ne a makamin haƙalu to su ma a nan suna samun ilimai da asirarai da ma'arifa daban wanda ya fi na waɗancan to sannan akwai waɗansu tawagar kuma daban waɗannan su ne manya ke su ne wanda su kai ƙarshen martaban walita a cikin riska to su ne suka riski makamin ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to makamin ruhi shine gayar inda ake rinsa babu wani wanda wani ɗaya da yake zai samu wani abun kwaɗayi a cikin rinsar ainihin haƙiƙa muhammadiyya ainihin yadda ake magana to shine nan shi yake magana
تطور to shi annabi ya jujjuya إلى أطوار a cikin zamanai daban-daban daban-daban daban-daban annabi adani annabi shisu annabi idrisu annabi nuhu annabi ibrahimu annabi musa annabi sulaimanu annabi dauda annabi isa annabi wani annabi wani annabi wani shi kenan sai sakko muhammadu rasulullah kuma daga nan ma bai tsaya ba ya ci gaba da buya zakko wani ya zakko wani ya zakko wani ina mana ayo ito kaji ya jari kana wahdahu to lokacin da ya kasance shi kadai سنترى amma annabi ya zama na kira kuma abin inkari gashi ma'arufi sanannen abu ba gashi a jikinka amma ba ka gani kana inkari ta dauka yana wani wuri daban
an ainil basiri cewa ce daga barin idanuwan mutum mai tsananin basira al mufashiti mai tsananin bincike wanda in ya sa bincike a gaba sai ya gano ko ne to idan ya ce zai yi bincike a cikin akan annabi sai dai a ganshi a hanya yana tsinta tsinta kawai ba zai gane komai ba yanzu sai ya bi shi ibrahim dole
fa ahlan wa sahlan yau ya ce muna lale muna ƙara yin madalla marhaban thumma marhaban sannan muna ƙara yin maraba muna ƙara yin maraba mata ja'ana al maqsus lokacin da abin da wato lokacin da bawan da aka keɓanta da asirin Allah izo mana sirri asiri na kenan ba ka sani ba in baka san asiri na ba to wannan kenan annabi Muhammad shine asiri na wa muklisi kuma shi ke tsarkake ni daga barin wato wato wato tawaya da aiki
wa hannu nafsi ina ce kaina farin ciki in ji shehu thumma yaumi sannan ina ce zamani na ma farin ciki wa sha'ruhu sannan ina ce watannin da zamani na ke dauke da su su ma farin ciki kaza baladu haka dai ina ce garin Madina farin ciki khairu akmasi yayyen digadigai qad masahu hakika ya taka garin Madina shine diddigan annabi shine khairu akmasi yayyen digadigai kad masahu ya taka kasar Madina wa fihran sannan ina ce kakan annabi mai suna Fihiru ina ce shi farin ciki wa abdullahi ina ce mahaifin annabi Abdullahi shi ma ina ce shi farin ciki thumma akelatan sannan ina ce mahaifiyar annabi sai da tana Amina a tsira ana ita ma ina kiranta fa- ina ce ta farin ciki atasqaw atasqawmaha hakika ta zo da jama'arta bi ruhi da ruhi asirin Allah aina tashakkusi wanda kuma shi ne hakikanin ɗan adam Eh, ruhi ne shi kuma aina tashakkusi Eh, sirri ne na Allah amma kuma ɗan adam walau da Allah malakan da ta Allah rajula
salatun salatin Allah wa taslimul ilan da gaisuwar ubangiji bi qadrihi amma ba fa kama sallaita ala Ibrahim ba ba kama sallaita ala Musa ba ba kama sallaita ala Isa ba a'a bi qadrihi Allah duk salatan nan sai kai wa annabi kai gwargwadon kadarin annabi على المصطفى taru su tabbata kan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam والآل da alayansa بل كل مخلص sai ce kai ba ma wai alayan annabi kawai ba duk wanda ya tsarkake zuciya a sashi a cikin salatin shi ma
دلن طول خير الخلق عين تابعي زماوي فأنسي ولو إن ذكرتم محمدا والكون والجود حين جميل المهيا مادر الخير كامل جليل عظيم أيك يا مسير الغير يا رب وكان دين وسورة كل سوى ذا وراء نبي ما تنشأت عند ساكنة فتبعت على سبع المثاني جارتا ولله ما بلا فصلى عليه الله في كل دربات عديد العذاب والأمن والسماء ويولي مني كل وقت بشارة إلى بعد إلى بعد ما دعاك ستاي وسيف الدار سرت مادي ولست على التعريف قبل عيدي أرتاج قلب المساوي بفلي أسنا أبدي إيدي أرتاج كوني خديمة أنا به فليكتب على الغرامة وقولي لا المختار أو عند ربي قادر بدل ثم غير وقولي لا المختار مثل سيادي وعبدي يوم الله باي صلاة وتسليم لله قدري على المصطفى
harfu dal
sai ce harfin dali
gamintu sai ce na lamunce kafa widadin ainihin tsarkakakkiyar kauna da babu gardabi a ciki kazan soyayya iri iri ce akwai wanda yana soyayya yana neman wani abu to shi ce na tsarkake soyayya ta ga annabi ba na bukatar komai annabin kawai nake so
ma kafa sana'i sannan kuma na lamun cewa annabi tsarkakakken yabo shi ma ina yin yabon ne ba dan a bani bargo ba kamar yadda aka ba Hassan ba dan a bani wani abu ba a yabon nake kawai madarar yabon da kayar talki na lamunce su ga biyayyen halitta ayi safa'i wanda shine ainihin hakikanin sarki nan fa unsi
kawai ainihin natsuwar zuciyata wato irin kewata wa rauhi da ainihin hutuna ko tashin kamshina in zakartu ina samun su ne ina samun natsuwar zuciya ina samun hutu in zakartu muhammada idan na ambaci annabi muhammad ko in na sana annabi muhammadu abal kauni yau ce annabi shine baban kauni karar judi tekun baiwa aina safa'i hakikalin kyauta in baka san kyauta ba ka ga annabi ka ga kyauta inna ali karamallahu wajahu idan zai sabanta annabi yana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjawatan nas kaffa wa akramahum ishratan man khaladahu fa arafahu ahabbahu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya fi kowa kyauta ya fi kowa kyautar hannu ya fi kowa girman mu'amala ya fi kowa kyawun ɗabi'a in sai mu'amala da manzo Allah ka gane shi ba za ka taɓa son wani ba shi ba sannan Jabiru dan Abdullahi an tambaye shi aka ce eh, Jabiru dan Abdullahi na faɗi yana cewa ma su ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qatu fa qala la tunda muka san annabi ba mu taɓa ji an tambaya annabi abu ya ce babu ba In babu shiru kawai za a yi ina akwai sai dai a ɗauko a miƙa ma in babu kuma shi kenan sai ka gani amma a ce ai babu annabi ba ya cewa babu sallallahu alaihi wasallam to sannan Anas dan Malik ya faɗi ya ce wato irin kyauta ta annabi annabi ne ke yin kyauta mutum ya zama majnuni ka san da yawa abin da shi Ibrahim ya dinga yi kenan ya ga mutum ya zama zaki shi ya mai kyauta kenan sai ga mutum yana cikin gahala amma idan shi ya mai kyauta sai ya zama zakir kawai sai ta zikiri to shine udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ana so in za ka kira zuwa ga Allah to ka zama mutum mai sakin hannu Allah yana son mutum mai kyauta to da haka manzo Allah ya taba baya ya taba Anas bin Malik ya ce anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa dahu ganaman baina jabalaini فأتى الرجل قومه فقال أسلموا فإن محمدا يؤدي أداء رجل ما يخاف هكذا yace wani mutum ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah yana kiwon raƙuma akan duwatsu guda biyu yana kiwon awaki saboda yawan su ma akan wato wato manyan duwatsu biyu aka zuba su wannan balaraban kawai isa ki baki ina mamaki yanzu wannan awakin ka ne annabi ta kwarai ko sun burge ka ne waje ga wannan ce mu annabi ce in ga sanda na ba ka tafi da su aka ba shi duka sai ya zama majalibi kawai shi ya gangaro da dutse cikin jama'a yana ku zo ku musulunta wurin wanda ba ya tsoron talauci ku zo ku musulunta wurin wanda ba ya tsoron talauci annabi ko sallallahu alaihi wasallam
jamilul muhayya yau ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ke kawo fuska ne sallallahu alaihi wasallam abi huraira ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu yaba ka annama siga min fiskati manzo Allah fari ne sai ka ce an halicci fuskar shi ne da azurfa saboda kyau sannan an tambayi bara ibn azib aka ce a kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mislu sayyi saboda laraba suna sabanta annabi da haka wai manzo Allah kamar takobi yake saboda ba a iya hada ido da shi kana kallon sa za a dace kallon sun kuyar da kai dole ya ce masa annabi wai kamar takobi ce sai ce da bal misal al-qamari annabi ba kamar takobi ce a annabi kamar wata yake
ma'adinul khairi manzo Allah shine baramun alkhairi wato matattara alkhairi kamilun kai annabi cikakke ne dalilun annabi mai girma ne azimul kulki annabi mai girman ɗabi'a ne rabbu liwa'i ma'abocin tutar liwa'ul hamdi sai da Aisha ta siddiqiyya radiyallahu ta'ala anha ta ce ma kana ahadun ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babu wani ɗaya da ya kasance mafi kyawun ɗabi'a tamkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ma da'a wa ahadin min ashabi wala min ahli baiti illa qala labbaika babu wani da ya taba kiran annabi da ya ci annabi gidansa daga sahabbai ko kuma cikin iyalan gida duk wanda ya zo ce ya rasulullahi na dan dafa abinci na so ya wa leka gida na nan ce labbaik na amsa in kafar ka za ka dafa haka za a ci ai ta munna sai annabi sai annabi ya sati yana ma godiya kan kafar ka saboda kan da jiya shi in ya gode maka gobe in ka zo haka za a ƙara gode maka har sai sabai ma sun tafi shi to wai ni kai annabi Allah ya kafar ka za shi ne ake ba wannan godiya da ka zo ri annabi zai dinga magana yana cewa ma da lafa abin da na da ka bani Allah ya saka ma da hal da alkhairi Allah ya ma kaza Allah ya ma to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai kyakkyawar tabiya shi yasa Allah tabaraka ta'ala yace wa innaka la ala khuluqin azim wannan gaba ɗaya ya tare da jinin annabi ciki
rasulun yau ya ce manzo ne aminun amintaccen Allah ajmalun nas suratan mafi kyawun mutane a halitta wato a sura wa akmaluhum mafi cikarsu fi shiddatin wato mafi kamalarsu mafi hankalinsu fi shiddatin a cikin tsanani wa rakhai da kuma yalwa wato ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana cikin tsanani kamar misali tashin rai to annaba a nasai ba irin mu bane ka san mu idan hankalin mu tashi sai ka aikata abubuwan da in ma daga baya ka huce a jama za ka ce ba kai kai annabi baya yin wannan sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a natsai in hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci an- a cikin kamala yake sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yalwa ka san da yawan mu idan muka samu yalwa ko wadata sai hankalin mu ya rabu da mu har ma muka manta ma waɗanda muka san su da saboda wadata sai ga dan uwanka ko abokinka wanda kuka saba harka ya zo rinka sai ka yi a ce ba na nan gashi aminin ka ne fa, amma saboda wadata ta hankalinka ya gushe ta sha giya kuɗi zo da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin tsanani ko a cikin yalwa a natsayi shi ne wani ke cewa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa ne idan yana cikin yalwa amma kuma in yana cikin tsanani ya fi kyau sallallahu alaihi wasallam karaqabu qiyan shi wace manzo Allah yayi wani irin taraki
mustahilan tarakin da ikoru bi ghairihi ga waninsa yayi dana annabi ya kusanci zatin Allah
fatatalla sai da ya ɓace cikin zato bayan ya yi taraki ya kuma yi tadalli sakko ya dawo cikin wujudu yana abdu ya dawo sabidu
ni la khairahi bai a nan ne annabi ya samu mafifi kan wato kyaututtuka wannan sana'in da ya cikin zatin Allah ra'a rabbahu sai ce bari in gaya maka annabi ya ga ubangijinsa sallallahu alaihi wasallama haqqan wallahi tallahi ya gan shi
bi ainin
da ainihin hakikarsa ainihin yanda yake wa suratin da kuma surarsa da idansa da surarsa gan shi har ka ɗauka wai da wani abu gan idan fa amma fa idan ma na Allah ne idan da annabi ga Allah da shi na Allah ne idan da idan Allah ake ganin Allah ba da irin wannan idan namu ba dan kar mutum sai an ga Allah ya dauka wani abu ne saboda Allah ba wani abu bane tarkatacce wanda za a ce shine annabi ya ce ra'aytu rabbi jalla ismuhu mushafahatan la shakka fihi رأيته عند سدرة المنتهى حتى تبين لي نور وجهه annabi ce na ga ubangiji na girman sa ya ɗaukaka ya daga babu kokonto cikin sa na gan shi a sidratul muntaha har sai da hasken fuskar sa i bayyana gare ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi manzo Allah da kansa yana faɗi yana cewa in tajaba Allahu an ahli samai kama tajaba an ahli al-ard wa hum yadlubunahu kama tadlubunahu antum wa tajaba an al-uquli kama tajaba an al-absar wa annahu ta'ala ma jallat ma halla fi shay'in wa ma gaba an shay'in wa la tasala bi shay'in wa lam tasala anhu shay'un wa huwa al-ana ala ma alayhi kana wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayani saboda kar mutum in zaci ko cewa manzo Allah ya ga Allah tabaraka ta alhamdulillah ma sha Allah marhaban suna maraba zan sai di to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah tabaraka wa ta'ala ya hajabtu wato ya ɓoyu daga ahalin sammai bakwai, kamar yadda ya ɓoyu daga ahalin ƙasai bakwai. Manzo Allah ce ku da kuke ƙasa ɗin nan kuna neman Allah ta barku ta to haka ma mala'ikun da ke sama su ma neman ki suke. Dan kai mutum tunanin Allah yana sama ne a zan. Yasa annabi ya ce wahum yadlubunahu kama tadlubunahu antum. Mala'ikun sammai su ma suna neman Allah kamar yadda kuke neman shi. sannan wa ta jaba anil uquli ubangiji tabaraka taala ya hajjabtu gabarin hankula to da ka duk yanda hankalin ka ya baka Allah Allah sabanin wannan abinda baka zato shine Allah ko to abinda kake zato sai kuma ka ga gashi kuma to kamar hata jaba anil absari kamar yanda ya koyu gabarin idanuwa wa annahu ta'ala cewa shi Allah tabaraka taala ma halla bi shin Allah bai shiga cikin komai ba wa ma gaba an shi ko bai rabu da komai ba wala tasala bi shay'in bai haɗu da komai ba walan fasala an yi shay'u kuma wani abu bai rabu da shi ba kuma wal ana alama a cikin kana tabi kuma har yanzu haka abin yake dan karka ce okay da kenan har yanzu haka abin yake Allah bai haɗu da komai ba kuma komai bai rabu da shi ba ana nan zam to saboda haka shine wannan isharar da shi ne radiyallahu wa kullun siwa hadha yace duk wani zance da kake ji a bakin ulama'u ba wannan da kaji daga bakina ba warawarai jefar da shi bayan baya kar ma ka tsaya ka bata kanka lokaci an wani an wani an wani ni ne dama karshen jawabi ni ne mun tahal ilimi ni ne gara abin da ake nema to kuma ga abin da nace saboda ka wani ya ce kaza wani ya ce an tambaye shi an ce ai wai ana magana akan sai da Aisha sai da Aisha ta ce annabi ga Allah ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza kuma saboda gashi annabi ya faɗi ya ce rabin addinin ku a wurin wannan ejjen yarinya sai ya zo ce to ai rabi dama annabi ce to ganin da annabi yawa Allah yana cikin rabin da bata sani ba
nabiyun annabi ne atana izo mana shafiyan yana mai ceto za sakinatin ma'abocin natsuwa rahiman mai jin kai aziman mai girma za hudan ma'abocin shari'a wa wala'i da kyaututtuka fasab'un talattaban yawanci sabbu sifatin nafsiya ce take iya sabbu sifatin nafsiya kuma
masaniya wato a maimaice jaharatan kuma a fili sai wanda bai da ido bai da kwalli a ido ne bai bai gani annabi fatiha ce kuma take biya fatiha eh annabi shine fatiha ta wujud kuma shine basmala ta wujud so da haka fasaddun talaffan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sufofi ne guda bakwai suke biye da sufofin Allah guda bakwai al ilmu wal hayatu wal qudratu wal iradatu was sam'u wal basaru wal kalamu wannan sufofi ne na Allah kuma ya bayar da su ga annabi cewa laqad atayna ka sab'an min al-masali wal qur'an al-azim al-qur'an al-azim ay zatul lahi tabaraka wa ta'ala to ba su gofin ba ma karfi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba annabi zatin ma haka haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa maulan mu shi Ibrahim zatin yana wadi yana cewa da na fata dallali wa kitti li hubbi azuba haya wal maqamu qad kitti yana cewa wai kada hababtu hata a rayuwa kun da huwa rabbi lam yakul makanan wala waqta to haka yake ma'agla shehu yace ma agala babu abin da ya kai tsadan
sifati shifa'i wato sufofin waraka ta wannan sufofi babu abin da ya kai su tsada ba abin da ya kai su girma kai su daraja
fasalla alaihi islam walillahi kuma ka sani wannan sufofi da aka zana maka na Allah ne kuma na annabi ne in ka ce na Allah ne ka tsaya kai shiru yayi daidai in ka ce na annabi ne kai shiru yayi daidai in ka ce na shehu tijani ne kai shiru yayi daidai in ka ce na shehu ibrahim ne kai shiru yayi daidai
fa sallallahu alaihi Allah saboda haka zafi ubangiji tabaraka ta'ala ya tajalli ga annabi ya salati gare shi fi kulli darfatin a cikin kowane kiftar ido ubangiji yana annabi tajalli adid al-hasa adadin akuwoyi wa ghamli da rairayi wa samnai ce kuma wannan tajalli daidai da yadda nake guri haka ake yi ba wai yadda ba na so yadda nake so haka Allah yake yin tajalli wakka muna'i daidai da buri na
wa yuti yace Allah ibawa manzon Allah bisharatan wato albushir minni daga gare ni yace da shi Allah ya gaya wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace yace yace da shi Ibrahim al-Kaulahi yana gaishe ka haji ya amsa kuma kullu waqtin kowane lokaci yace ina gaishe shi ila badal abad kuma kar ya daina gaishe shi har abadan abada ma da tai kai tsantsan baiwa kenan wannan kitai wato lokacina na ɗari wa saifi lokacina na zafi adara wato matuƙar zamani sardumadihi jeran tebo ne ga annabi muhammadu walastu ara tarisa ban taɓa ganin ya kamata in huta ba wai in ɗan rurrumi in ɗan kwanta in bacci ban taɓa gani ba a rayuwata wai in ga ya kamata in huta qabla liqai kamun saduwata da zatin ma'aiki bihi da albarka annabi artaji nake guri qalb al-masawi juyawar miyagun ayyukan almajiraina mahasina abad a mai da su kyawawa a matsayinsu na masoya duk laifin da suka yi ba wai a kankare ko a yaji ba a su yi laifi a mai da shi biyayya
bi fadlihi haka ne ba dan koyo dan falalan Allah ba Eh, bi fadli inna al-fadla bi yadillahi yuti wa yuti to ya ba almajirina wa naila safai kuma ya ba su tsarkin zuciya bihi da albarka annabi artaji nake burin kauni kasancewa ta kadima janabi hadumin sasannin halar ma'aikin Allah ahlul bara wato ahalul bara wato ahalin ƙasa wato halittar da ke ƙasa kenan wa samai da kuma halittar da ke sammai fataqdimuni duk su zama hadimai na ne kuma
wa kauni kasancewa ta in baka sanni ba lada al-muhtari a gaban fiyayyen halitta wato abin zaɓin halitta aw inda rabbihi ko kuma ma ba a wurin annabin ba ma a wurin ubangijin annabin ma bari in gaya maka yadda nake ka hadir badrin wato kamar wanda ya halitta badar ne thumma bai'i ridai sannan kamar wanda ya bai asar ridwani ne wa kauni kasancewa ta lada al-muhtari a gaban wato abin zaɓin halitta misla sahabihi tamkar sahabbansa haka nake wa ababihi tamkar manyan masoyan masoyan nan nashi Salman al-Farisi da sauran aw misla ahli abai ko kuma ma in ce maka tamkar jikokin nan wato wato ahlul baitin nan da aka lullube su da bargo
salatun salatin Allah wa taslimul ilahi da gaisuwar ubangiji bi qadrihi gwargwadon kadarin annabi a wurin Allah على المصطفى da tabbata kan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam والصحابي da sahabbansa علي على علي ma abota daukaka
فليس صلاة الله ثم سلامه والمبكي قد استسال المحبوب كل وجملتي أو سلامي وها إن هذا لي بغيب إلينا والبلوى والزاد وسلت عليه فوقد نوى دائر أفات له منه إليه فعلني معيا رسول الله والحي فتيمان شوقا وسلكه إليه لا تسلم ولقد أي مبين دورا على الزبي ذكري وأتلوها دورا دمار متيرا ودورا على أن الله
وتذكروا أدوار بشوقها ببنا صلاة على عين القلوب وبيبها حرف القاف
yau yake harfar ƙafi المحبوب abin soyayya ta قد استاصل hakika ya tumbike كلي wato baki ɗaya na وجملتي da kuma sufofina ya tumbike zati na ya tumbike sufofina da sunayena da ayyukana وأوصلني sadar da ni ila hadratillahi tabaraka wa ta'ala والخيريات duk abin da ba Allah ba تولتي ya juya mini fatan kiya
وها to ce kai karbi ilimin da baka san shi ba waha karbi karike khuz ma ka fiye laka min al-ulum karbi karike ilimin da baka san shi ba إن هذا الهبة kaga wannan masoyin da kake gani a hoto kana manna a daki ana cewa Ibrahim al-Kaunahi bari ka ji labarin sa yau غيب إلهنا gaibi ne na ubangijinmu وقلب الورى annabi Muhammad zuciyan halitta والذات da zatin Allah تجلت sai tajalli فيه cikin shi Mm.
وسلط عليه الذات saboda haka za ta yi tajalli a cikinsa فابت wato shi in ka dube shi a baɗini
فهو بطن فهو بطن wato shi ne baɗinin halara وظاهر kuma shi ne zahirin halara فظاهره in ka dubi zahirinsa عبد sai ka ga abdul zati وللبطن in ka dube shi can ciki baɗini التي ya sadu da zatin Allah
أفاد له ubangiji ya kwararo masa منه daga gare shi إليه zuwa gare shi ما يا رسول الله wato fuskar ko haƙiƙanin manzo Allah فهالني ta imauta ni والعين ainihin haƙiƙata كالتي ta dakushe ko ta nashi a cikin hakikalin annabi Muhammad.
فتيمني شوقا Ana iya cewa kuma idanuwa na sun dakushe daga kallon wato wannan ishara ce. Wal ainu kallati.
فتيمني شوقا To shi kenan sai iri bace ni wato ibautar da ni saboda kauna.
وعز لقاؤه Kuma saduwa da shi sai ta wuya.
إذ الإيس Domin ko manyan kudubai wato isu in garman doki shi ne isu. Izil isu domin irin manyan agawa su din irin su ibn harbil hatim. irin su Sidi Abdulkadir Jiyani ke, irin su Abul Hassan Shazali, irin su Yadi Ali Harami, irin su Yadi Mahmud Tunisi, irin su Yadi Ali Ali Tamasini, irin su Muhammad Ligali, irin su Shehu Umar Lubuti, irin su Yadi Abdullahi Alhaji Alawi, irin su Shehu Sukai Rabi.
لا تزهي Ba sa iya taɓa ko- komai a wannan tafiya. Ba za su iya ba. La tujidi ba sa iya taɓa ko- komai.
والأقدام Diga-digan a tajirul auliya'i دلت ta ɓace akan wannan ilimin da nake magana ba wani wali da ya sai sa kafa wai sai zai tinka wannan abin da nake a tuni ya zama doka Eh, أهيم به ina imauta da shi شورا wani lokaci amma ألذ بذكره wani lokaci kuma ina jin daɗin ambaton shi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi فاصل shi kenan sai in silale وطورا to wani lokaci لم أرم غير وصلتي to lam arun ko ba na neman komai gara wasulati banda saduwa da waɗanda na sulale na rabu da su eh a gaji ko a za su sa su samu sulalewa ne daga ba a su eh wato wa- waraka ko tubuwa shine sulwatu shujuni eh warakawa ko mutum ya tuba kanshi daga abu Hmm.
وطورا wani lokaci أرى ina ganin أن الحياة cewa rayuwa مريضة mai ɗaci ce babu daɗi ciki وطورا wani lokaci kuma أراها ina ganin ta بقيتي ta yi bukatu na a cikin wannan rayuwar ta ثم ولتي kuma sai in ga ta juya min baya kuma
وتذكار أطواري yawan tunani mafi yawancin lokaci na da zamanai na بشوق حبيبنا to cike suke fa da kaunar annabi su killo kilami wato bakin alkalami na yana dakushewa rahawa wato wannan abin da nake gaya maka ainu matallati shine ainihin bacewa sai inda ka ji ai ya bace ya halaka to wannan ce bacewa bacewar ke na kalabi da zalikar kadi wato daga dallan fahada da mun same ka baka san ka ina to sai muka nuna ma muku wannan baban ka kenan wannan mahaifiyar ka kenan wannan kaza kenan wannan kaza kenan ko muka ce salu kuɗin ka wala tarsa ba za ka manta ba in ba da haka da ba a rike ba ta bace daga ainihin gane kauni ba san kowa ba sai Allah sai muka nuna maka wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne
salatun salatin Allah ala ainil guyubi ya tabbata bisa haƙiƙanin gaibobi to haƙiƙanin gaibobin fa haka ne wa gaibiha da kuma gaibinta wajiltu fi gaibil gaibi eh wajiltu fil gaibi wa lam ajid zata abdan siwaya wajiltu fi gaibil gaibi fa idza jahadat gaibil gaibi fa du'uni wa tusallini sai ka ƙara saura
wa alin to shikenan da alayansa wa sahabin da sahabbansa bal uyunu matukar haƙiƙokin nan da ka sani a cikin tarbiyya itmahallat sun halata a cikin hakika daya. Alhamdulillah, haka kadar yin gida da zafi. Sai a kowa wannan sai a yi kokari dama gobe zai kama tara- tara kenan ko? To shi kuma zai kama sha ɗaya ga wata. Zai kama goma ga wata. Ta su a da ashura ke. Sura ka sai a yi kokari waɗannan adabu ne da ake so a yi. a abubuwan da ake so ana gaya nan za a yi nafila sannan kuma ana so a yi kiyaye muhasaba din nan da muraqaba da ake yi gashi nan duk za yi al muhasabatu wa azmul muraqabati shine wa kansa tsaji ya zauna ya duba kansa sosai ya ga to yanzu shi kenan ga wannan shekarar ta shige to mene yi mene wa Allah shin ayyuka na na biyayya ga Allah in aka hada su da saban da nayi ayyukan biyayya na za su rinjaye saban su in ko suka rinjaye to shi kenan sai mutum ya yi tsammara ya to in Allah da wannan sabon shekarar da aka shiga in Allah da biyayya ta ga Allah za ta sabo na ga Allah yawa sai mutum ya yi kokari kuma ya gyara wato wato wato wurin muhasaban nan shi ne zama zuciyarsa ba komai a ciki sai Allah ba a so mutum ya sa wani damuwa a cikin zuciyarsa musamman ga abin da ya shafi halitta mutane sun zai ta wahalar da kan shawar jini zai kama shi kuma a cikin abin da ba za su ba ba wani tasiri shi Ibrahim ya ce halitta kan rabin jiki ya tafi in kana kallon za ka ɗauka wata tsiya ce sai ka matsa sai ka gaba komai wajen Allah to saboda haka mu lura da wannan to to to sai daren ashura ana so a yi sallah na fula raka'a ɗari ko raka'a biyu kul huwallahu ake so a karanta dubu in ka ga dama kai raka'a biyu ɗari biyar biyar kenan in kaga dama kuma kai raka'a ɗari goma goma ce sannan ka karanta albaqiyatu salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa hu wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim saba'in sannan sai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saba'in sai istighfari saba'in wannan shine daren tasu'a to daren ashura rana tasu'a da dare ke sai ranar ashura din shi kuma ana yin raka'a takwas nafila duk abin da Allah ya sauke maka ka karanta a ciki yace lam yasjud wasifun ma lahu inda Allah min as babu wani mala'ika ne wasafta ainihin lada da yake yin lasa ladan ka auren Allah sannan wata wasu atihi ala al-iyali sunnatu yace yalwata wa iyali a cikin wato wato ranar Ashura sunna ce har mutum ya guje ta kyautata kyautata wa iyali in za ka iya cin rabin raƙumi ranar cinye shi saboda munnan abubuwan da ya faru ranar aka fara ruwan sama ma sauka ranar aka yi abubuwa ga sunan da yawa da sannan addu'a ga iyaye har da yawa yan uwa akan ji an ce ai sayyidina Husaini saboda abubuwan da ya faru din nan a kansa manya sofi yarjalla anhu fi da muqabil jiyali imam al-ghazali sai ibrahim dukkan su babu wanda baya yi saboda ka duk wata hujja da za a samu bayan waɗannan dan shi da bukatar kowa san sharifi amma yana faɗi a cikin gunya yana cewa wa qad ana qaumun alaman samu hadal yawmil azim hakika waɗansu mutane suna suka ga wanda ya azumci wannan rana mai girma wa ma wara da fi da abin da gangaro cikin sa na hadisan annabi na ta'zimi na daga girmamawa waza amu wai suna zato Allah ya jin siyamu bai halatta ba a azinci wannan rana da ajali katal da Hussein saboda kashe sayyidina Hussein bin Ali radiyallahu anhu ma saboda an kai sayyidina Hussein ranar wa qala zaka suna maganganu suna cewa yambaji an takuna musibatu fi amatu li jami'in nas wai ya kamata musiba ta zama gamanniya ga dukkan mutane da faqadi yi saboda an rasa sayyidina Hussein a cikin wannan rana wa antum amma sai kan suna shawarar ku tattakizuna hu kuna rikan wannan rana yau mu farin wasu rurin ranan murna da farin ciki wa ta'muruna fi bi tawsi'ati alal iyali har ma kuna cewa a dinga yalwa sawa iyali wannan wa qatl kasir ta arka shiyar da abinci mai yawa wa sadaqati arka yin sadaka alal fuqara abu salaka wa du'afa da rauna na wal masakin da kashi yayi wa laysa hadha min haqqin husayn wanda zaka ce shi ka amma ba ku sauta wannan ba haƙƙin sayyidina husayn bane sayyidina husayn ai ya wuce nan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ala jama'atul muslimina wai jama'an musulmi ba su kyauta ba da suke haka to shi da abdul qadir sai yace wa hadha al qa'il ka ga ne fadin irin wannan magana khadi'un babace ne fatacce wa mazhabuhu matafiyatu qadihum fasidun la la tattaki mummuna ce kuma da an